الشيطان الرجيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكفوا أيمانهم وهموا بإحراج الرسول وهموا بإحراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويطوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من أهل طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh guda ta tabbata da Allah wanda da shi da ikon sa ya sake tsara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na yau kadai domin kuma tafsirin alƙur'ani mai girma kuma yana ta saba a cikin kowane dare a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan da shi da iko allah za mu rora kamar da aka saba wanda yau shi ne yini na goma sha biyar ga wannan wata mai albarka wata na ramadan hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi صلى الله عليه وعلى آله وسلم da zama da zuwa madina shekara dubu daya da ɗari da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga wata na uku miladiya isa ɗan maryam dubu biyu da ashirin da hudu fata allah subhanahu wa ta'ala ya wanda jagoranci a zuwa tafsiri na madace mun shiga suratul tauba mun tsaya daidai aya ta goma sha biyar yanzu nan za mu tashi aya ta goma sha shida Allah ya ce an hasibtu an tutraku
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون Allah ya ce an hasibtu ko tsammani kuke zato kuke an tutraku a bar haka nan ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم don Allah bai bayyana ma al'umma wanda suke masu jihadi mara da suke masu kokari a cikin hanyar Allah da suke walam yattakhidhu wadanda ba su rika ba min dunillahi umma bayan Allah wala rasuli haka ba su rika ba umma bayan manzon Allah wala mu'mini wanda ba su riƙi wasu koma bayan umarnai walijata masoya abokan shawara abokan sirri wanda suke ƙauna Allah ya kuke su a bar hoton Allah mai dawo waɗanda su yi wani sun gaskiya ne ba su riƙi wasu koma bayan Allah ba su riƙi wani koma bayan Allah ba su yi wasu ba akan mummunai suna son Allah da manzo Allah da mummuni Allah ya kuce zamani a barku to Allah bai bayyana da dawon da su Allah ne kawai aka gure su suna kaunar Allah da manzo Allah da mummuni wasu ne wannan haya wasu malamai sun ce ana bayani a kan miladun ɗaya mana ko miladun ɗaya kuke da to a barku cikin musulmi ko ɗaya to Allah bai bayyana ma al'umma ga mummuni kiki ba to Allah ba zai na al'umma da ma so Allah so da gaskiya ba ba so na baki na yau na wasu kuma ba ya kira mu ne al'ayyar halin da duk wanda ne ka aza ita wannan aya dama Allah bai alƙawari ya bar al'umma ba su ta cin karar su ba dole sai Allah ya rarrabe sai Allah ya mayyade sai Allah ya rarrabe sai mutane sun gano ga da kirki ga haka ne da laifin yin ba ta yau Allah ya bar bani kowa ta tahiya cikin duhu mukusniya tahiya biyayya ta tahiya sai Allah bai yi Allah ya ce Allah ba habibu ne ba ta amma Allah mai ba da labari ya zai da duk da kawo na ba
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون Allah ya ce ma kana da mushrikina bai kasancewa ga wanda suke mushrikai an yi amuru masajid Allah su ce za su raya masallacin na Allah za su raya masallacin na Allah shahidi na ala'ar muslim da kufur kuma alhali kasancewa su suna masu shaidawa ga kansu cewa su kahirai su kansu sun san kahirai ne da zuciyarsu ta tabbatar da cewa su kahirai ne suna kan wannan hali kuma a cewa za su raye masallacin na Allah ba ya kasancewa Allah ya ce a wulaye ka har faɗa amalu wannan mushrikai aikin su ya lalace biyar za su cewa suna raya masallaci ta yadda suke wanda Allah baya son aiki ne ya zai raya masallaci wanda yake akan kayanci ya zai haya masallaci irin suna Allah ya ce da aika maka da zama yi na kuruwa illa salihi shiga masallacin kusantar masallacin ba ba za su shirye shi ba ba ki suna ce su to ya za a zartar rayuwa wannan na Allah yana magana da su mushrikan da ba su imani ba su hujja su ai suna raya masallaci kamar da ya kaddimi tafsirin Imam al-Bagawi hatta abin Abbas tun gaba ne musulunci kama sunan da an kai to su ne suna ɗan aiban tashi ko daga kuna cikin masu yanke zumunta suna cewa abbas ga kuna ka bauta wani da Allah ga kuna kaza kuna kaza sai da ali suna ta buɗa mai buɗa tun da ɗan uwansu ne ɗan gidansu ne wanda shi hadisi in ka ɗiba abdullahi ɗan abbas shi da rawar hadisi yadda sai na ali ya zaga magunguna a kan abbas sai abbas ya ce ku ba ku ba da ayyukan mu da alkhairi sai da ku ayyukan mu sai Allah Allah nan abin nan sai na ali ya ce mai wani yana ayyuka da kuɗi na mai ba da na kafe shi sai ce tuba ne mu ke shari'a da zai ba mu ke wa ɗaki riga mun bai ɗauke wa ɗaya ai ko da an riga mun jira ko da an riga mun musulunta an yi mana da aiki da yake yana kamar suna kwantar da aikin gana su da imanin masu imani sai Allah ya koye su ai muddin da mutum yana mushriki to zuwa ne ba ta aikin kafa aikin banza ne aikin banza ne saboda wanda yake kare Allah ba da sauki Allah ba shi ko ya aiki sunan na duniya Allah ne bai shi ba wanda Allah ke kama masu masu tsoron Allah kaga wannan tun gaba ne wasu ne sai Allah na karɓar da su a shi duk abin su yi aikin banza ne ba abin da ɗan adam da ya aikata wa samu matsayi ga Allah sai ya zai yana musulmi ya aikata aikin banza amma tahiri Allah ba shi ne musulmi Allah ba shi ne Allah ya kare mu daga aikin shirka haka ma Allah ya kare mu daga aikin kafirci shi Allah ya ce la ya ta'am qat'a ma wannan ayyukan sana suna da wa bin nar muqaddimin kun su a cikin wuta masu da wannan nan
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولن يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
Allah ce inna ma ya amuru masallacin Allah sanin kawai wanda suke raya masallacin da Allah man amana billah shine wanda ya imani da Allah musulmi kirki wanda ya tabbatar da Allah shine abin bauta yadda ya faki ga baki duk da shi ba ta kanka ni ka tabbatar da haka wal yawmil akhir kuma wanda ya yi imani da irin ƙarshe ya san da alƙiyama za ta tsayu Allah zai yi sami gabayo akwai wuta akwai aljanna duk abin da ake karanta da su na yara alƙiyama sun yi imani da wannan wa aqama sala wanda suke masu sayar da sallah wa ata zakka wanda yake ba da dukiyarsa kuma wa lam yashku illa Allah ba shi tsoron kowa ba ta jin tsoron kowa ba su jin tsoron kowa illa Allah kuma da Allah to wannan su ne mun masu imani wanda sun kusa wannan tsibiru duk abin da suke yi da Allah ne ba su tsoron kowa in wanda Allah tsoro wanda kawai Allah ba tsoro ne irin wanda Allah kawai ke mana mun ba da ko saboda tsoro na su biya biya ko tsoron dabi'a shi tsoron dabi'a Allah baya zargin mutum da shi tsoron dabi'a a ce wanda kaka ga hanyar sa akwai mawuci wanda kaka ga hanyar sa akwai ma barai akwai masu shi mutane akwai kaza don ka tsare rayuwarka suka ce wani kowa da kanka mai ta ko mugun kare ko akwai ka zame cutar wa wannan don ka ji tsoro wannan tsoro na da shari'a ta yarda ba da ne mun fahimta ba wani kan kama hanyar da dare saboda ana samun yin ta'adda su kai tsoro ga kwatin da ta yanzu sari duk wannan sari a ba ta da saboda wannan tsoro na dare tsoro na dalila baya karya mata wurin amma wani ba da ya shiga wani tsawon ba aika musu talauta sai ka ji tsoron su suna iya talauta ka to ka zama mutum ba a ji tsoron wani ba na ba wanda ya yi shi talauta ba da ya shiga wani tsawon ba aika musu wani tsawon tsayin da sai ka ji tsoro haka nuna ba shi ke nan babu tauhidi ta kada tauhidi ba dai ka shiga wani suwana ba ai ka ƙara samun haihuwa sai ka ji tsoro ka san gaci duk abin da Allah kawai ke yi ne sai ka kurtar da kai da wani sai ka ji tsoro shi ka ka kada tauhidi ba wanda ya baka komai sai Allah wallahi yusiba la ilaha ba abin da ke zuwa samu sai abin da Allah ya rubuta sai abin da Allah ya kaddara shi wala da yawan mutum da maka barazana Allah ya tunda shi gona ta ta gama to wallahi sai mun hulu kake mun gane hulu wanda baya aska ba hulu ne wanda mun ka tarar ba ya ce hulu wanda bai dama laya ga hausa sun tuwa na hudu ne kuma bai da malaya ina kai na laya ta kuma banza ba su can akwai wani da ke gyara wasu layi ko to mu gare mu kuma wace laya duk laya ke da laya ba ku kuma da laya kowane iri ne kowace iri laya duk ne gare ba ku mu wallahi ko da ku kayi wasu shahinan wani sun gyara da mu gare ba su gyaruwa laya ke kan laya mu je gare mu da kuma saboda ana daɗewa da wanda suke gari bai kama da mata sa ai da banna da mu da kuma banza san rike Allah rike Allah dan duk wanda zai gyara maka laya ka amma shi annabi ya ce Qur'ani ya dama annabi ya ce masafai ne su yi sai su ta kame kame sahabiwa da ya yi kaza sahabiwa da ya yi kaza to tambayi shi ma cikin kuma fa wa rabbi ya ko su ga wannan annabi ta alaihi bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin abu wanda suka dan walaya to dole an ka ce ya yi amfani da laya ko wani irin sahabi tun da babu ciwo da gama dubu mu gare mu aikin banza ne da akan da za su mutum wurin da an samu babu wanda ya samu to ai ijma'i an samu sahabi ashirin talatin sun tsaye da kai ɗaya ce wannan tun da ta Qur'ani tun da ayar Qur'ani ce ba ku goma to sai mu yarda ba a samu ijma'i ba shi yasa da wanda na yarda ba da goma to hulu wanda ba ya azka ba ya alfahari tsare ba ya na malice ba ya na dare inda kwana kawai shi ga hinar ya fito ya yi gashi ya kwanta shi ke iya tashi kuma ya tashi da nishi da mika kawai babu alfahari to shi ya gudu da an shigo shi an same shi la da an shigo shi an same makar kiyaye alfahari babu wanda ya yi wa su kwantar suna shi ba sai sun yi hukunta yi wa ɗaya ta kuma kansu والله مريد أذكار مريد أذكار النبي أذكار تدعو أذكار النبي كان أذكار لي يقول مصحف أذكار بعد ما لا يبقى قول القرآن بجلس الأول لأنك إن القرآن ذكر ذات نور العالمين يجي أذكار يحيي الله يتعلم ثم يرى ما لا يبقى تنمس وشيء الله ولم يخشى إلا الله ولم يخشى إلا الله قوة بلد sun san duk abin da ke zuwa samu su sai abin da Allah ta ɗana musu wani bai fita ba ya aika musu abin da Allah bai kai da ba ku shi to Allah ya ce ba a sa tabbas ba wai ya yi ba ba a sa tabbas ulaika wannan mutane wanda Allah ya siffanta mai siffofin su su yi imani da Allah ya yi kai suna tsaye da sallah suna ba da ba su ne tsoron kowa sai Allah Allah ya faɗa sun ga wala ya ta'ayya ko min al-mu'min tabbas za su ta cikin shirye to ya Allah ta wajen ce a sami Allah wa shi in ga Allah ya ce a sa tabbas haka ne yadda da saboda Allah ya ce a sa ayyama askara kuka da sai ka ce ya yi tabbas a sa ayyama abin a sa ayyama askara kuka makamu mahmuda tabbas ubangijinka zai tayar da kai matsayin abin yau ba wai shakka ba ne ba wai ya yi bane tabbas ne annabi alƙiyama Allah zai tayar da kai matsayin abin yau na'am
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يفترون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين Allah ya ci gaba yana tare da su wurin shawar da suke da fahimta cewa don da sun taso suna shaƙa lantarki suna yawan aikin kama riga suna raya shi suna tsabtace shi suna kuma yin aikin nasu na jahiliya aikin aikin nasu na jahiliya in suna ganin in sun wasu raya masallaci ne ya da suka bayar karfin jama'a a ja'alun sai ayatul hajji yanzu za ku tsaya شاهد على ذلك وجهه وعمارة المسجد الحرام دراية مسلتي بألهما الوكي كنا راية كنا سيارة وانا الزبان كنا سوف تشي يزنا مسيح وانا أيدي كمن آمن بالله وانا إيمان إلى الله شيئا إيمان إلى الله إلى بطان الله على بصيرة أكم بصيرة يكي بطان الله أكم إلي الله سنزاق سيوانا kamar da ya imani da Allah wa yau mai lafiya kuma ya imani da yadda ƙarshe wa jahada fi sabili fi sabilillah kuma ya jihadi cikin hanyar Allah dan za ku sanya wannan da yadda yana aikin ku ga Allah ɗaya ne Allah ya jira shi wani yadda ba wala ba dai bane ba su zama daidai la yastawuna inda Allah ba za su zama daidai ba har abada Allah ba dai bane Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah bai shi da mutane su azalimi duk wanda su azalimi Allah bai shi da su Allah ya kare na'am الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم Allah ce allazi ya kawo lalle bayan da sun kai imani ga Allah wa hajaru sun kai imani wa jahadu sun kai jihadi fi sabilillah sun hanyar Allah bi amwalihim da dukiyoyin wa anfusihim da rayukansu yadda sun ka sai dukiyoyin da haka sun sai rayukansu yadda ba su damu ba da dukiyoyinsu suna ta karewa cikin hanyar Allah haka ba su damu ba da rayukan ko za su kare su cikin hanyar Allah ne. Allah ya yi wannan abubuwan mu da ya tsaye da ba su ne masu darajoji a wurin Allah su ne wanda za su samu darajoji a wurin Allah wadda bayan an kawo na fi'ili na an ce a azon darajatan ka ce ke na wanda ba su ne darajoji darajoji ka ce ko kana kake da son ya samu daraja ko da aka kawo ne irin wannan dalili ba wai shi ke nuna bancin su a ko sun su daraja ka ne ne da daraja ba wanda kamar Allah ya kai ka masu ya daraja da su da su matsayin su amma ba tare da cewa tunda an ce a za mu daraja da su a ko ne ke wasu ne su ba in dai ka ne ne wai daraja ko ne Allah ya ce wa malaika hum al-fatihu wani rasuli masu samun fara da ba Allah ya samu nasi.
Amin.
Allah ce yi wani barko, Ubangijinsu yana musu bishara bi rahmatin minhu da samun wata irin rahma daga gunshi, wani da kuma samun yarda daga gunshi shi Allah, wa jannati da kuma samun aljanna daga wurin Allah, lahum fiha wanda suna da a cikin aljanna na'imun ni'ima wanda ke mutumin da goma mamar tsari. Allah ya kuma yana son shiga khalidi da biya abada za su ta goma a cikin aljanna ba za su yi goma abada to kun ga wannan kalma ita ce ta fi soyuwa ga aljanna ta yadda kuma irin wannan kalma ta fi bakan ta fi zama bakin ciki da damuwa ga huta ɗan huta ba wai cewa su shiga huta ba yin zama damuwa gare su kuma a ce musu khalidi ne fiha abada to wannan cewa khalidi ne fiha abada shine wannan hankali sun san kenan an tsari abada abada ta yadda su ma ya aljanna an ce musu ya ce shiga aljanna ba shi bane ya kai makula ga jin daɗi kama a ce khalidi ne fiha abada za ku da wani cikin abada abadan abada ba za ku zuba abada Allah sa a cikin wahala. Allah ya ce inna Allah ya zuwa ajin rasul. Allah a wurin shi ne lada mai jima tunda an sa ka aljanna da kai. Wallahi duk wani ta albarka ka shi. Wallahi duk wani ta albarka ka shi. Fadarin gurin ya yawa. Ɗarar annabi ya ce wala ya wala wajen kuma na adam illa turawa. Ba abin da ke cika bakin ɗan adam. Ba abin da ke cika zuciyar ɗan adam in ba da kasa. da ya mutu shi ke nan buri ya kare eh kura da ce wata adam ya mutu ta ce buri ya kare kare buri ya kare ta adam buri ya kare na
إن الله عنده أجر عظيم mun karanta يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أعداءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كفادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Tuwaruma wani lokacin da ake kan yin hijira ana tafiya madina. So da yawa mutum sai ya zo ya faɗa ga iyaye na ne, ya faɗa ga ɗan uwa na ne, ya faɗa ga matarsa, ya faɗa ga iyalai, da dangi na ne, to mu ai wani umarni na mu yi hijira da haka za mu sai mu ne kai sai yau su yi mamaki uwaye da dangi da mata na zaka kai kamar kawai ya kama hanya ya ya fi son Allah da annabi Allah ne da su ne da su kowa wani bashi to ana samun wasu kare zuciya da su da daya mata da daya su ne sun da kuka dan za ka je kamar kaza kaza kaza sai ya kaji ya shi kwanci Babban yi wani kwanci, ɗaya kare zuciya ya kama shi. Wasu mutane daban-daban ne, wani kan yi zuciya ne. wanda kake ganawa in zai bala guru bai yi wa kwana ba kan labarin kan da biyu Allah ya wanda ya man kwana bai tafiya wanda ya man kwana bai tafiya da ya kawo da kuka shi da kai ba da ba da kuka zai tsaya wani da ga shi na kuka ina kuka wannan yanzu zai wani shiga ne ci komo ko ya fito da gida to haka zama sun da zai da sun tafi za su yi ta ‘yan matansu da dangi su tafi suna kuka su tafi wani da sai Allah saukar da wannan ayoyi Allah ce ya yi hankali da amuru ya kuma wani masu imani la ta take zuwa ba kun karku iyayenku wa ihwanakum da ƴan uwanku kar mu rike su auliya a masoya in istahabbu al-kufra ala al-iman har idan sun ka fifita kafirci a kan imani idan ka zama a cikin kafirci da kafirci ko ko kana da ko dan uwa da ka ga sun fifita son kafirci ne da imani to kar ka rike shi kar ka rike su wasu hakkin su ne na zaman duniya da wasu hakkin su amma kar ka rike su masoya saboda ita ce sai abin da suke so za ka bi da kuma ba za ka bi addinin Allah shi addini ya rabu da yau ya ce ba ɗaya bane to ga ku kace sai ka kaunace su ka ko za su aka kana kan turbus soyayya soyayya kada su ko sai da rijaya ka bi su shi ne Allah sai har idan sun ga bibi da son kayan da kan imani kar ku rike su masoya wa man yatawallahu minkum duk wanda ya shirinci lamarinsu daga cikinku ma'ana ya fi son su fiye da Allah da manzo Allah kan Allah ta fawa la ya kawo هم الظالمون wannan su ne azzalimai su ne azzalimai wannan suka fi bi san iyayensu da yan uwansu tare da cewa iyayen nasu karirai ne sai suka fi bi san su ne da Allah da wani Allah Allah ce su ba sun ba azzalimai sai Allah ci gaba ce kullu sanar da su in kana aba'ukum in iyayenku sun kasance wa aba'ukum da iyanku wa ihwanukum da yanku ko kannanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalun muqtarabtumuha da dukiyoyin da kuka nema kuka samu wa tijaratun da kasuwancin da tafshauna kasada kuna jin tsoron tsawace wasu wa masakinu da gidajen da kun kai wanda tsarnauna suna burga ku kuna son zama cikin su duka in sun kasance a hamba ilaikum su ne mafi soyuwa a wurin ku min Allah ne da son Allah wa rasulihi ne da son manzon Allah wa jihadi fi sabilihi ne da jihadi a cikin hanya dai to fa zara su kujira wanda Allah ke fa zara su kujira wa nan ba abin da ba mun ga da wannan ko kujira ai yanzu ko wanda zai dole shi misali fa ya ka ka fara Allah zo ba ku makasa da da kwatsiri aka ce ka so sai ka tura sabuni wa rafa da ta ga sun kuma da ita da mata da lafiya da wafi da lafiya sai so ma sako ba ta ce ba ka tura ba to ka yi da ko ne da za ba ku sallama da ba ce ba ku ba ku sallama mun nuna ko sallama ba shi a ce shi ne wanda masu yi da mun shafa suna haka masu zuwa da zai da zan ba su da suke ba sai ga ba za hau mota ki hau mota mun yanzu to nan duniya ma an ce ma ka jira ana zuwa ba da Allah Allah ce ba ta ba su jira su su jira hatta ya ce Allah ya hau sai Allah zuwa da wani Allah ya ce Allah la ya ilaha illa huwa Allah ya shirya da su ba kun ga wannan gaba duk sun wasu da hakuri da mutane ne to kuma Allah ce in mun zuwa su yana jihadi a cikin hanyar Allah sun gujira gujira mu yana amarin sa shi yasa Allah musulmin kirki da ne kirki da son Allah da son annabi Allah da hidima wa addini ne da hidima wa kai ne da hidima ga iyalinsa ne da hidima da wani abu na rayuwar duniya ya zan kai abin da ka ba tsayi ka ba lokacin ka ba himma shine hidima ga addini da ya kuma ba ga addini babu ta yi wa wasa in iya na karɓi da wata cikin hidima ga addini kaya ce kuma ita hidima ga addini ba a son sai yin jiki ba a ba a son kasara ba a son jan jiki in so a ga azan hisa da himma da ƙarfin tsiya da ƙarfin niyya shi ne annaba sun ba annaba ka riba annabi musa za a fiya wurin allah mutum saba'in ke nan da ya jawo za a fiya wurin allah za mu ga sai zo a kai annabi musa kafin su riba shi na gaba ya mutu barka Allah ta wa ma alaysa an qawmi ya Musa ya Musa la hanta kar ga ya fara da zakwa sai ce wa Allah ko wala ala sai sura baya to ga ana kan ba wannan da kai ya ce wa adalci ne da rabbi tarwa la ya ga ba ni zuwa gare ka dan kai da ne wannan wallahi cikin komai tana da zai al'umma sai da kai to za ka fara samu da wannan kan da su sun komi a kamar da baya kullum ne ga kan da ya rabu kawar da tare ne wannan aikin manzan ne mutanen kirki an zama da manzan Allah gaba gaba gaba gaba wanda su gaba gaba wallahi kan sanar da sai hanyar Allah ta ko kana da sala dan ka kana da sala sai hanyar Allah za mu gani sifar mai da aiki wanda kuma Allah baya so ya zama da su walakin kariha Allah bi aqabu Allah ne ya iya zama da su fasabbalu sai zama da su wakila ka wudu ma alƙa'ili ya ce ku zauna kun da zama na da rubu a shi cikin komi wallah ba zama da himma cikin komi kuma ba su zama da idan ka ga ana bari da baya baya baya baya to shi da su wasu su ka idan mun ko cikin da awaki na mun zan ƙarshe ta kura ke ciwo kullum ka zan gaba gaba Allah sa mu dace to shi ana ce in dai kun so waɗannan abubuwa ne da jihadi ne da ayyukan Allah ko so sai ثم بعد أمر الله جل والله لا يهدي القوم الفاسقين ألا من شر مكان سوء فاسقين ألا تحارب نعم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين to ga ta da ko da kan ya faru ini na Hunayn shi Hunayn wani wani ne wanda yake tsakanin Makka da Madina wani bakire ne wani wuri ne kuma shi wannan yaki na Hunayn sanadiyar yin shi wasu ɗabi'u ne guda biyu hawazin da kuma banu safi wani shi da ya sanya mutum cewa tunda kun ga Muhammad ya tsare ke da ranaku wannan wani to wannan zai yiwa don haka kafi ya ce ya wasan ko ta bangaren mu mun musnace shi mu shirya mu wasance shi annabi bai labari sai Allah ya sanar da shi cikin hannu annabi ya shirya rundunar yayi adadin su su dubu goma sha biyu Masha Allah. Kuma shekara ta takwas, sha uku ga wata na shawwal, an shi da wanda ya yi. To, abin mamaki, mummunai da sun ka zo sun ga adadin wanda za su yarki da su. Sai sun gani ka da shawar su ne ba. Ba wajen cewa ɗan kar da karin da ya suke bari shi. Ɗan hakin da karin da ko, zai da suke bari shi. saboda suna ganin su dubu goma sha biyar waɗanda manyansu su dubu hudu ne sai yawan su hulɗa su domin Allah ya yi su da mu duka abin da yake faruwa domin ya zan tara ba daga wanda zan zauwa baya karka yi alfahari da abin da Allah ba wallahi Allah ba ka ilimi karka yi alfahari in ga mutane na zuwa wurin da suna neman ilimi suna ɗauka ilimi karka yi musu muni karka yi musu jiki da kai sai da ka tsara su Allah ya ba ba da abu Allah ne in ka kana da kuɗin mutane na zuwa wani suna ƙwaro ka zo kana wajen zuwa da ka zo kana da wani kan tasu Allah ya wa Allah ce ya rubuta sai Allah ya biyo da abin sai ka kuma kai ne mai roƙo ko kana gani ana yi da wani kai ba kai wani an manta da in shi sa ba a son kun kai wasa da damar da Allah ba dan Allah na iya biyo da damar ka koma da wani kuma duk yadda kuke nan kar ku alfahari da abin da duk gare ku da yadda da inda kai alfahari sai Allah ba da mutum ya sa alfahari wa kashi to shi ke sai Allah ba shi to ki san ba in kana da Allah ba wallahi to haka ga wannan sahabbai domin Allah ya jarabe su sai sun ga alfahari da yawan su to wani alamun sai ya kasance sun kai alfahari da yawan sai Allah ba su da yawan su su gani in yi wannan umarni ai shi ga Allah ba yawa ba ne ba yawa ba ne ke kawo sun nasa saboda yadda kan min fi'atin da ne galabat fi'atin kasiratan bi idnillah so da yawa da yawa ake samu runduna mai yawa amma rundunar da take da suka rajaye da idan Allah ba yawa ba ne takawa ne da jarumta da tsayawa tsaye daga zuwa ga aikin da za sai Allah ya kawo maka amma da kana alfahari da yawan ka da wani abin da ke gari sai Allah ya bari to shi ne ga an zo wannan daga ilin daga to sai Allah na tuna ta da su jarabawa da suka samu har sun ka wace daga filin daga to sai Allah na karantar da su irin yadda ya karantar da su yaƙi na Uhud ma da yaƙi na Uhud ma da sai da Allah ya kasanta musu alƙawarin su na Hafs za su samu cin nasara cin nasara farko gare su ne amma da sun karɓar umarnin annabi sai kuma Allah juyar da cin nasara nan kan wasu su to shi da Allah ya karantar da su لقد نصركم الله في مواطن كثيرة saboda ku sani Allah ya taimake ku wani rai da yawa da kuke zuwa wani rai babu inda Allah da gani bai da ku Allah ya taimake ku wani ne haka ma kike ba wani in na wani Allah ya mutunta nasara ya taimake ku Allah ya ce iz a'adabakum kafaratukum lokacin da yawa ku gurba kuna da kuna da yawa ku dubu goma sha biyu adadin makiyan su dubu hudu sai kuna ganin yawan wuya wuya burga Allah ya ce ba za mu tubo ne an kushe ba yawan kuma wadatar da kuma kawai ba Allah ya ce wa baka kare kuma an dan kasan ba ya da hukunci saboda suna shiga hili suna alfahan da wasu ya su kama da gari ruwan cewa ana kai musu mai cewa suna kuma da gida sai zuwa wanda ya saba na kodin da na kodin kafa ko da zuwa sun rumi ba da sun sun da duniya Allah ce fi ma rakuba duk da yawan ƙasa amma ba ka gare mu ta yi kunci gare mu ta san kaɗan da gare mu har kuna neman mafita sun ma wanda ta yi yi kun ka juya a guje wallahi zai yaso zai yaso wani bawan Allah ya tambayi bara bin aziri ya ce wa bara kana cikin waɗanda sun kai gudu sun kafar annabi ranar hulai kai to da aka tambaya ba wannan ba wai ya karantar da shi mutane sun da gudu ya zama yawanci ba sai ya karantar da shi shawartar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wallahi ba kamata maka ina mai shi dan ma cewa annabi kan Allah bai gudu ba yace da kan ra'aytuhu ala fahratihi al-baydaha yace da ido na wallahi na ga Allah bisa al-fahrati dai wanda ake kira al-baydaha wa Abu Sufyan atin bil jami'a Abu Sufyan yana da irin hizamin ta wa yaqulu ha adalla tunbi ha taqulu wa zaka min jami'a mutane wani su wace annabi na daga ga ga min jami'a kowa ya wace amma annabi na daga dole ya zaka min jami'a ولما غشيه المشركون lokacin da annabi kai ne ya daga mushrikai suka yi wa shi gaba ne na kada sai annabi ya sauka ga jami'i annabi ya sauka fa ta ala ya kuru annabi na ce musu ala nabi wa la kadhiba wallahi ni ne annabi ga babu ƙarya ana ibn abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib ثم أخذ ثم أخذ فقبض منها ثم أخذ قبضة من ترابه سأل بالدم ودمع تأسع فرما بها يجب أن هو النساء في وجوه المشركين أو وجوه المشركين وقال لوتنا أن الجوة يتشافته الوجوه أساس إلى نصب معنا يقول أنه ففروا ففروا والله فيه والسرور يصيب فما بقي أحد فأولد وميره تسمي تسمي sahabai da suka lura cewa farko mutane da sun tsere rashin ba ba ba ka saba ba ba da gani banna ana ko musulmi shi da a ce a zo mun gana kowa ya tsere shi ana da tsere zai yi shi sa Allah ya zato kallafa illa nasa in kowa zai dai ba a tura wa kowa wani abu sai kai sai dai ka sa duk abin da ake yi da shi sa wasu kamarin ja da cewa nan gane annabi ya ɗibi ƙasa da yan wasa da Allah ya ce wa ma ha mai ce zai mai da wani inda ba to shi ne ɗibo ƙasa da yi to shi ne Allah ya ce sun ma an taɓa Allah ta gina ɗau yana kuma wanda ta sun juya a wuce yanzu abin da sabon da sun kawo wasa sai Allah kuma ya iya sayyana su a cikinsu. to abin mamaki shi wannan yari yadda za ka gano cewa lalle sahabbai sun juya amma wanda kun san sanadin juya wasu ba a taɓa samun kusan yakin da hatta wanda ba musulmi ba sun ka hallaro a cikin yaƙi a wannan yanayi kar kuma ta su wannan ƙabiloli cewa na sun kai annabi sun da ya ƙara da rarrabu zai yi zai biyo gare su to suke da su da aka kai an kai musu hari ba da rarrabu ne shi yasa akwai rarrabu da da yawa ba su musulunta ba shugabanni ne na wasu ƙabiloli amma har su ne sun zaka wannan yanayi kun san wasu saboda ni sun sa annabi bai wa gare shi in dai an ka samu ganima to annabi yana da daga ba annabi yana lura da ina mabukata ya wasu shi yasa da yawa ƙabiloli da yawa wallahi wasu wasu musulunta to shi da kuma wani misali su da sanadiyyar ma biyu wasu habbai waɗannan ne wanda baƙi ya yi ba su taɓa shigowa ne ba da yawa su da wani su da abin da ya kawo su dan dai a samu ganin ma na a ba su to su wani gari wani kewa suna tsayawa a zai su duba kuma haka ba to kuma al'ada yanzu al'ada mun sani da al'ada yanzu an ka tana tsaye sai ya kuma mutum guda musu kamar kuma ne ka saka kabila aka yi mako ya mutu da Allah nan kuma ta ta ba wallahi kuma ruwa ne sai dai canza shi ta ba wata ran to shi da su su ya wasu ta dole su ta dole ce kuma abin da ke ba ka mamaki an samu gani ba duk san ba ta samu yin wallahi wannan ya yi ya samu annabi sai ya bi kira kumi ɗaya ɗaya har da kumi ɗari a ba mutum kuma da ba ma musulmi ba al-mu'allafa su kuma wanda ake rarrashi mutuwar su na musulmi da yawa su sai mutum shidda ko bakwai wanda ake ɗaukar rakumi ɗari ɗari yana masu saboda an samu gari ba da ba a samu rakun wa tumaye ne awaki tumaye ne bayan tumaye ne a samu wannan yanayi da shi ne Allah ya sun ma'anzar da za mu saki sai Allah ya tabbatar da natsuwarsa ya sauka da natsuwarsa ala rasuli akan manzon shi alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala al-mu'minin haka ma akan mu'minai wa anzal junuda lam tarawha Allah ya sauka da rundunar da lam tarawha babban da ku sabu Allah ya ce wa azaba alladhina kafaru Allah ya ce mun ka azabta da wanda suke kafirai Allah ya ce wa zalika jazaa'ul kafirin wannan shi ne sakamakon suke kafirai
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ثم يتوب الله sai Allah ya karbi tuban min ba da zalika bayan bayan wannan yayi ko bayan wannan abin da ya faru sai Allah ya karbi tuba min ba da zalika bayan haka alamun insha Allah wanda ya so ga to shi yasa da yawan su sai Allah ya san da sun da bauta addinin musulunci wanda sun da zo da wata manufa ta kwadai kasance ne sai Allah ya san da sun ka karbi addinin musulunci shi yasa Allah ya ce so da wala ga wasu miliyoyin su wato da na miliyoyi amma da ta ta da ta ta ni Allah Allah ya jiyo ne ka daga ladan ne ka duniya ba wanda da shi kuma cikin da ya addini ba ya da shi da shi an ce ya zala su kudi suka wasu wani kuma gari sai ya shiga aji ne aji ne aji in dole ya shiga aji ne kun bangaren test da bangaren test ne an an ala an ta da wani da shi da wani shi ke ne na su Allah ta kuɗi da kashe magoya da ba. To da yawa da ke wasu miliyoyin su ba na kwarai wani amma sai Allah ta tabbatar da miliyoyin su da ba. Daga ne. Wasu wani su wani abin da manufa su kwarai ne amma sai Allah ya biyo da manufa. Kaga shi wanda sun koya ne da manufa ɗan an samu ne a wasu. Amma Allah ya ce kuma sai Allah ya karɓi duk wanda ya so bayan wannan. Da yawa sun ka duk sun ka daɗi da musulunci. Allah ya ce wallahu ghafurur rahim. Allah ya gafara ne mai Allah ya gafara mana da shi insha Allah nan zamu da sai kuma gobe sai mu dora kan aya ta ta shirin da takwas abin da muka tsare ne Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana da mai sun zuwa yin bayansa ya Allah ba ya kuma da Allah ta sarwa ba ta tuma na kai Allah ya mu ba ta tuma na kai duk musulmi da cikin halin da kai Allah ta mu da Allah ta mu da Allah ta gafarta mana da gafarta mu iyayen mu gafarta mu iyayen iyayen mu duk musulmi sun ga yayi ma Allah ta so huta mu da muka tsara Allah ya kauta mu gumu ya Allah ba ya kuma saura abin da ba mu Allah ta sarwa ba ta tuma Allah mu da su Allah da yawan bukatun na alheri Allah da yawan bukatun na alheri ya Allah wannan ya wani da muke Allah ka karba mu Allah ka karba mu Allah ka rada mu Allah ka rada mu Allah ka rada mu Allah ka rada mu Allah ka rada mu ya Allah ba mu da wasu lafiya ya ba su Allah ba su lafiya mu da ke da lafiya Allah ka sa wannan lafiya ta kasance jari na ba ga yi Allah ka gafarta mu har ka sun da cikin musulmi Allah ka gafarta mu sai Allah Allah ka gafarta mu mu da mun kasar Allah ya kyauta hukumun Allah ya kyauta hukumun sun masu rubata wannan kasa da shari da bala'i sun ba shi ruwan Allah shirar da su sun ba shi ruwan Allah kuma hajji wani sai da su ya Allah Allah ya wa musulmi da ake alaƙar su Palestine da sama ƙasashen duniya Allah ka musu Allah ka musu Allah ka musu Allah sai ya arziki ka kun ƙasa arziki su wannan ƙasa kamu ya Allah Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu bayan gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu haka gare mu وتقولنا يا الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين